الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي بالله ما زال الكلام عن حديث شداد بن عوف رضي الله عنه حيث قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا شداد بن عوف إذا رأيت الناس قد اغتنموا الذهب والفضة فاكرم هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما لا تعلم إنك أنت علام الغيوب في هذا الحديث أيها الأحبة أكثر من عشر وقفات وقد سبق أن تحدثنا عن أربع منها الوقفة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك موجبات رحمتك أي رب إني ضعيف أستمد العون منك فهيئ لي من الأعمال والأقوال والأحوال التي تكون سببا لاستحقاق رحمتك وهيئني من الأعمال والأقوال والأحوال التي تكون سببا لاستحقاق رحمتك وغفرانك فمما يوجب رحمة الله أولا رحمة الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ثانيا ايها الاخوه المسامحه في الليل والشراء وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام رحم الله رجلا سمحا اذا اشترى سمحا اذا باع من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخرجه البخاري قال أيها الإخوة المسامحة في طلب الحق
المسامحة في طلب الحق من الغير وذلك لحديث جابر السابق قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رابعا أيها الإخوة النوافل وبالأخص ما قبل العصر كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد في المسند بسند حسن خامسا قيام الليل وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا قام من الليل أخرجه أحمد بسند قوي سادسا أيها الإخوة إيكاظ كل من الزوجين صاحبه لصلاة الليل وذلك كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق الذكر قال عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء أخرجه أحمد بسند قوي سابعا والأخير أيها الإخوة قراءة القرآن والاستماع له مع الإنصات لقول الله عز وجل وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى har yanzu dai magana bai gushe ba akan hadisin shaddad ɗan aus Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da shi wasu addu'o'i waɗanda suke a matsayin taska wanda idan ya taskace su wa kansa ba shi da damuwa ba shi da matsala a rayuwar duniya sannan kuma zai tsira daga azabar kabari ranar gobe kiyama firgici da tashin hankali Allah maɗaukacin sarki zai kange shi daga gare shi kuma aljanna ta zamanto makoma gare shi wannan hadisi malamai sun fitar da gaɓoɓi sama da goma da hadisin ya kunsa wanda a kuɗuɓoɓi da suka gabata na baya mun ambaci hudu daga ciki gabar hadisin na biyar da za mu tashi kansa gabanin mu duba shi bari mu sake karanta lafazin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya shaddad ibn aus idza ra'aita an-nasa kad iktanazu adh-dhahaba wal-fidda fakniz haula'i al-kalimat allahumma inni as'aluka ath-thabata fil-amr wal-'azimata 'ala ar-rushd wa as'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa as'aluka shukra ni'matik wa husna ibadatik وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما لا تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وأن حديثي ينادى كوكونا مسلمي يهدت أدعو إندا حديث يقوم domin duk wani alkhairi da ka sani ‘yan uwa na duniya da lahira wannan hadisi ya tattaro su addu'o'i ne waɗanda suke gamammun addu'o'i wanda idan mutum ya zama yana yin su a ko da yaushe to ko shakka babu duk wani firgici da tashin hankali da matsaloli na rayuwa ta duniya ubangiji subhanahu wata'ala zai kare shi daga gare su sannan kuma zai samu dace da duk abin da zai sada shi da yardar Ubangiji subhanahu wata'ala wannan hadisi kamar yadda na yi bayani a baya malamai sun fitar da gaɓoɓi daban-daban ƙarƙashin hadisin wanda sun haura goma mun duba gaɓoɓi guda hudu dangane da hadisi ɗin gaɓar da za mu tashi kanta gaɓa ta biyar inda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadisin daga cikin addu'o'i da ya karantar da shaddad ɗan aus wanda ya ce idan ya kange su wa kansa to wannan ya fi masa tara taro da sisi gaba ta biyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya ci gaba da roƙon Ubangiji cewar wa as'aluka mujibati rahmatik ya Allah ina roƙonka duk wani abu da zai wajabta min dacewa da rahamarka duk wani abu da zai sa in samu rahamarka in dace da rahamarka ya ubangiji ka datar da ni da wannan abu wannan gabar 'yan uwa hakika tana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar musulmi ta duniya da lahira gaba daya domin duk wata walwala da kaga bawa na ciki a duniya ƙarƙashin rahama ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sa'an kuma, bawa ba zai tsira daga azabar kabari ba sai ya dace da rahamar Ubangiji, shi yasa idan mutum ya rasu, za ka ji daga cikin addu'o'in da aka fi yawaita nana tasu ga mamaci Allah gafarta masa masa rahama. Saboda idan ya sadu da rahamar Ubangiji, zai yi rayuwa wacce take daddaɗa cikin kabari. manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana mana cewar kabari dausayi ne daga cikin dausayoyin aljanna ko kuma rami ne daga cikin ramukan wuta. To wanda ya dace da rahamar Ubangiji, kabarinsa zai zamanto dausayi daga cikin dausayoyin aljanna. To shi yasa za ka ga idan mutum ya rasu galibin addu'ar da aka fi nana ta ta a kansa, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. saboda idan ya dace da rahamar Ubangiji ya tsira daga duwata azaba da kunci da takuri na cikin kabari. Allah ya sada mu da rahamarsa. Abu na biyu dangane da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala a rayuwar bayi, idan bawa ya dace da rahamar Ubangiji a rayuwarsa, kamar yadda ishara ta gabata a baya, to ba shi da matsala, ba shi da damuwa. kuma tabbas rahamar Ubangiji muna kai kawo cikinta uwa. Iskar nan da muke shakatta rahama ce ta Ubangiji, inda Ubangiji ya ga dama sai ya rike iskarsa. Wannan ƙasa da muke takata duka ƙarƙashin rahama ce ta Ubangiji, saboda ƙasar Ubangiji ce. sa'annan kuma saman nan da ta rufe mu ita ma ta ubangiji ce ruwa da muke sha na ubangiji ne abinci da muke ci na ubangiji ne sutura da muke sawa duka na ubangiji ne lafiya da muke kai kawo cikinta duka daga ubangiji ne subhanahu wata'ala inda ya ga dama sai kame abunsa saboda haka ɗan adam ko tantama babu ko shakka babu yana da matukar bukatuwa zuwa ga rahamar ubangiji subhanahu wata'ala to a wannan lafazi cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da shaddadu dan aus Allah madaukakin sarki yarda da shi yana roƙon ubangiji da wannan addu'an wa as'aluka mujibati rahmatik kuma ina roƙonka abubuwan da za su wajabta mu dacewa da rahamarka ma'ana ya ubangiji ka sanya ni daga cikin masu aikata duk wasu ayyukan da za su sa in dace da rahamarka ya ubangiji ka sanya ni in zama mai furta duk wata magana da za ta sa in dace da rahamarka wannan abin da addu'ar ta kunsa ke as'aluka mujibati rahmatik ina roƙonka abubuwan da za su lazumta min su tilasta min su wajabta min dacewa da rahamarka kenan ubangiji duk wani abu da zai sa in samu rahamarka in dace da rahamarka ubangiji ka datar da ni wajen aikata shi ƙarƙashin wannan malamai sun yi ƙoƙarin lissafo mana wani sashe na ayyuka na ɗa'a tsakanin bawa da ubangijinsa da kuma kyautata mu'amala tsakaninsa da halittun ubangijinsa wanda za su sa ya dace da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala to wannan addu'ar idan bawa ya ci gaba da maimaita ta a koda yaushe abubuwan da za su sa ya dace da rahamar ubangiji Allah zai sauƙaƙa masa aikata su ba zai ji nauyi da wahala aikata su ba sannan kuma Allah subhanahu wata'ala idan ya aikata su zai dace da rahamarsa abu na farko tausayin bayin Allah tausayin halittun ubangiji in an ce halittun Ubangiji mutane sun shiga karkashi, dabbobi ma sun shiga karkashi, domin akwai matar da Allah maɗaukakin sarki ya mata rahama, ya gafarta mata, ya mata afuwa saboda tausayin kare. Kare aika sashen dabba wanda ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya tsawatar a riƙe shi a gida cikin hadisi, ya ce duk wanda ya riƙe kare a gidansa. a kowane wuni na duniya ana kwasa daga lalitarsa ta lada wanda ya kai girman dutsen Uhud. Girman dutsen Uhud. Dutsen Uhud kuma mun san zai yi goman masallacin nan. Girman dutsen Uhud zai yi masallacin nan sau goma. To, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana cewar duwanda ya riki kare ana ciran ladan ayyukansa da ya aikata kyawawa a kowane wuni wanda ya kai girman dutsen Uhud. Sa'an nan kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama cikin wani hadisi ya yi umarni a lokacin da kare ya sanya baki cikin kwano kafin a yi amfani da kwano ko kofi ko buta ko bokiti sai an wanke shi sau bakwai. na farko a wanke da ƙasa kaga duka wannan da yana nuna mana yadda ake so mu nisanci wannan dabbar to amma tare da haka wata karuwa tana tafiya mazinaciya sai ta ga kare jikin rijiya yana lallagi rana ta buge shi alamu kuma kishirwa ne ya koro shi yana talasan ƙasa wacce take jiƙaƙƙiya kamar yana neman agaji wanda zai agaza masa ya samu ya sha ruwa sai ta tausaya ma wannan kare ta cire dan kwalinta sai ta tsoma cikin rijiyar idan dan kwalin ya jika sai ta fito da shi sai ta sa a bakin karen sai ya tsotse sai ta sake tsomawa sai ta sa a bakin karen sai ya tsotse har ya koshi sai Allah mata afuwa sai ya sa ta aljanna to shine malamai suka ce daga cikin sabubba da ke sa bawa ya dace da rahamar ubangiji ya zama mai tausayi tausayi gawa halittun Ubangiji, mutane, tsuntsaye, dabbobi, ƙwari, karka kashe dabba ko ƙwaro sai wadda shari'a ta yarje maka ka kashe ka zama mai tausayi mai jin kai kar ka zamanto mai kuntata wa halittun ubangiji du mai kuntata wa halittun ubangiji ba shi ba dacewa da rahamar ubangiji idan kana so ka dace da rahamar ubangiji subhanahu wataala ka zamanto mai sassauci ka zamanto mai tausayi mai tausayawa mai jin kai wa halittun ubangiji haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cikin hadisin da aka samo daga abdullahi dan amr dan as Allah yarda da shi da babansa gaba daya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai masu tausayi na halittu halittun ubangiji subhanahu wataala mai rahama zai tausaya musu masu tausayi mai rahama zai tausaya musu wane ne mai rahama Allah madaukakin sarki yana daga cikin sunayensa ar-rahmanu kamar yadda ya kira kansa da wannan suna a cikin surori daban-daban na alkur'ani sura ta farko daga alkur'ani Allah madaukakin sarki ya kira kansa da wannan suna alhamdulillahi rabbil alamin sai ce ar-rahmanir rahim to saboda haka duk masu tausayin halittun ubangiji subhanahu wata'ala shi ma ubangiji zai tausaya musu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce irhamu man fil ard ku tausayawa halittun da suke rayuwa a ban kasa yarhamukum man fis sama wanda yake sama shi kuma sai tausaya muku wannan ya nuna Allah yana sama kamar yadda annabi ya shaida cikin wannan hadisi ku tausaya ma halittun Ubangiji da suke rayuwa a ban ƙasa sai wanda yake sama shi ma sai tausaya mu. To wannan na farko kenan ‘yan uwa cikin sabubba da ke sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji. To a wannan hadisi na Shaddad ibn Aus yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya datar da shi da duk wasu abubuwa da za su sada shi da rahamarsa daga ciki akwai tausayawa halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu cikin abubuwan da suke sadabawa da rahamar Ubangiji, sassauci wajen saye da siyarwa. Idan ka tashi saya ka zama mai sassauci, in ka tashi sayarwa ka zama mai sassauci. Kar ya zamanto in ka je saya kana son kanka, a sassauta maka, amma in ka tashi sayarwa ka kuntata wa mutane, ta wannan baya taɓa dacewa da rahamar Ubangiji. saboda masu dacewa da rahamar Ubangiji su ne wanda za su saya cikin sauki ba za su kuntata wa mai haja ba su bugi hancinsa sannan kuma in sun tashi sayarwa za su sayarwa bayan Allah cikin sauki saboda haka 'yan kasuwanmu wannan dama ce kuka samu idan kuna so ku dace da rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala hajar ku ta kasuwanci wacce kuke sayarwa ku sassauta ta ku ci riba ‘yar ƙanƙanuwa sai ku dace da rahamar Ubangiji, kuma Ubangiji Subhanahu wata'ala sai ƙara albarkatan wannan haja ta kasuwancin ta. Kenan ƙuntata wa bayi dalili ne da zai sa Ubangiji ya ƙuntata maka kai da ka ƙuntata musu, illarsa ta farko kenan. Illarsa ta biyu, ba za ka dace da rahamar Ubangiji Subhanahu wata'ala ba. Annabi sallallahu Alaihi wasallama cikin hadisin da aka samo daga Jabir dan Abdullahi Allah madaukakin sarki yadda da shi da babansa gaba daya hadisin da Imam al-Bukhari ya fitar da shi cikin sahihin sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu rajulan samhan idha ishtara samhan idha ba'a Allah ya tausaya wa mutumin da idan ya tashi saya mai sauki ne wajen saya sannan in ya tashi sayarwa mai sauki ne wajen sayarwa baya kuntata wa mutane baya gallaza wa mutane annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya tausaya masa Allah ya shiga cikin al'amuransa saboda haka 'yan kasuwa idan muna so mu dace da jin kai da tausayi daga gurin ubangiji subhanahu wata'ala wanda yafi kowa tausayi mu zamanto masu sassauci ma wasu sayan hajar mu kar mu zamanto masu kuntata musu abu na uku cikin abubuwan da suke sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala shine ya zamanto mai sauki mai sassauci a lokacin da yake neman haƙƙinsa gurin wani sawa'un bashi ne wannan mutumi ya ci masa ya ki biya abin ya ɗauki lokaci kar ya zama mai zafi kar ya zama mai tsanani kar ya zama mai kuntatawa kar ya zama mai tsanantawa ya zama mai sassauci mai bi cikin ruwan sanyi mai bi a hankali zai iya yiwa wannan da ya ci bashin nasa ba shi da halin biya ne ko kuma ma ya rasa yadda zai to ya bi shi a hankali ko da mako yana da halin biya akwai tasiri da bawa zai dace da ita wajen binsa a hankali sannan a hankali har ya samu ya biya shi tasirin kuwa shi ne zai dace da rahamar ubangiji subhanahu wata'ala kenan daga cikin abubuwan da suke samarwa bawa rahamar ubangiji shine in ya tashi karban haƙƙinsa gurin wani yana bin wannan bawa cikin ruwan sanyi yana bin shi sannu a hankali yana bin shi daki-daki mataki-mataki har ya samu ya karbi haƙƙinsa a gurinsa shi ma wannan hadisi ne wanda aka samu daga jabir ɗan abdullahi Allah maɗaukakin sarki yadda da shi da babansa da imamul bukhari ya fidda shi cikin sahihin sauta riwaya daban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu rajulan samhan idha ba'a wa idha ishtara wa idha iqtada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tausaya wa mutumin da in ya tashi sayar da abun sayarwansa zai yi sassauci cikin wannan abun sayarwa din hakanan in ya tashi saya daga gurin waninsa zai yi sassauci wajen saya ba zai kuntata masa ya dake hancinsa ba hakanan kuma idan ya tashi neman haƙƙinsa gurin wani da ya danne masa haƙƙinsa ba zai ƙuntata ba ba zai zafafa ba ba zai takura ba zai bi shi sannu a hankali cikin ruwan sanyi ya samu ya karɓi haƙƙinsa wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa addu'a Allah ya ji kansa Allah ya tausaya masa Allah ya masa sassauci cikin al'amuransa sababi na hudu ‘yan uwa cikin sabubba da suke sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yawaita yin nafilfili bayan sallolin farilla da muke yi mu zamanto masu yawaita yin nafilfili idan bawa yana yawaita yin nafilfili to wannan zai dace da rahamar ubangiji subhanahu wataala musamman nafilar da ake yin ta gabanin sallar la'asar hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka samu daga Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi da babansa gaba daya wanda Imam Ahmad ya fidda hadisin cikin musnad ɗinsa da sanadi wanda yake mai ƙarfi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace rahimallahu mar'an salla qabla al-'asr arba'a yace Allah ya ji tausayin mutumin da yayi salla raka'o'i guda hudu gabanin sallar asar. wannan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ma duk wanda zai kiyaye yin sallah raka'a hudu gabanin sallar la'asar mun san addu'o'in manzon Allah karɓaɓɓu ne gurin ubangiji subhanahu wataala sababi na biyar ɗan uwa cikin sabubban da suke sa bawa ya dace da rahama ta ubangiji subhanahu wataala tsayuwar dare bawa ya kokari yana samun wani sashe na dare yana tsayuwa ko da awa ɗaya ne ko da minti talatin ne kar ya zama in ka kwanta sai as-salatu ne ke tada kai wani ma sai kaga da kyar zai samu sallah asuba saboda yayi hirar da ba za ta amfanar da shi a lahirarsa ba ballantana duniyarsa kai kokari a kowane dare ka samu wani sashe na lokaci da zaka yi tsayuwar dare sababi ne cikin sabubba da suke sa bawa ya dace da rahmar ubangiji subhanahu wataala kamar yadda yazo cikin hadisin imamu ahmad Allah madaukakin sarki ya masa rahama wanda ya fitar da shi cikin musnad dinsa hadisin da aka samu daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu rajulan qama min al-layl Allah ya tausaya wa mutumin da ya tashi da daddare yayi tsayuwar dare annabi ya masa addu'a kuma mun san addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama karbabbiya ce gurin ubangiji subhanahu wataala sababi na shida na kusa da ƙarshe cikin sabubban da suke sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji shi ne ta da iyalanka su yi sallar dare. Kaga ka tashi kai sallar dare sababi ne da zai sa ka dace da rahamar Ubangiji. Sannan ka tashi iyalanka su ma su yi sallar dare wannan shi ma sababi ne mai zaman kansa, mai cin gashin kansa da zai sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji subhanahu wataala. Shi ma hadisi ne wanda ya gabata wanda aka samu daga Abu Huraira Allah madaukakin sarki yadda da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace rahimallahu rajulan qama min al-layl fa salla Allah ya tausaya wa mutumin da ya tashi cikin dare yayi sallah wa aiqadha imra'atahu fa sallat sannan ya tashi matarsa ita ma tayi sallah fa in abat in har matar nan tasa taki nadaha fi wajhi halma sai zo da ruwa yayyafa a fuskar ta yace baiwa Allah tashi ki sallah sannan annabi yace wa rahimallahu imra'a Allah ya tausaya wa matar da qamat min al-layli fa sallat ta tashi cikin dare ta yi sallar dare wa aikazar zaujaha kuma ta tashi mijinta shi ma ya tashi ya sallar dare annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa'in aba in har mijin nata ya ki tashi na ba hafi waje hilma sai ta yayyafa ruwa a fiskarsa ta ce bawan Allah tashi kai sallar dare ko baban wani tashi kai sallar dare ko baban wance tashi kai sallar dare kar ai baka sababi na ƙarshe ‘yan uwa cikin sabubban da suke sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji subhanahu wata'ala sauraron karatun alkur'ani karanta alkur'ani da kuma saurarensa Allah madaukakin sarki yace wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alkur'ani in an karanta alkur'ani ana karanta alkur'ani ku saurara zuwa ga wannan karatu da ake ku yi shiru kar ku yi surutu kar ku yi magana a lokacin da ake karanta alkur'ani in kuka yi haka tabbas ko tantama babu ko shakka babu za ku dace da rahamar ubangiji kuna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da rahamarsa ya sada mu da rahamarsa muna roƙon ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa madaukaka ya datar da mu da rahamarsa ya ubangiji ka biya mana dukkan bukatunmu ya ubangije ka shiryar da shugabanninmu ka dora su kan tafarki na dadai ka kama hannayensu zuwa ga aikata duk wani abu da kake so ka yarda da shi ya ubangije ka sanya tausayinmu cikin tausayinmu cikin zukatun shugabanninmu ya ubangije ka jagorantar mana da mutanen kirki akan mu kar ka jagorantar mana da mutanen banza akan mu ya ubangije ka albarkaci rayuwarmu ka albarkaci rayuwar zurriyarmu ka sanya mu mu zamanto masu albarka a duk inda muke اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله